الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta alhamis daya ga watan ainihin wato biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na daular littafin ainihin wato manzuma ko kasida ta aljawharatul farida wanda take cikin dimnin wato kutub da muke karanta waɗanda suka shafi aqida da manhaji na salaf na magabata na kwarai rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'i a wannan littafi da muka sani wallafa ce ko nazumi ne na babban malami al-shekul allamatu hafiz ibn ahmad al-hakami rahmatullahi ta'ala alaihi wannan shine karatu na goma sha biyu a zama na biyar zama na biyar kenan insha Allah ta'ala za mu tashi inda yake cewa babun hukmu sihiri wal kihanati wat tanjimi wat tatayyuri wal istisqa'i bil anwa'i wal ayn babu mai magana akan hukuncin sihiri da kuma bokanci da abin da ya shafi duba tanjim wat tatayyur da camfi wal istisqa'i bil anwa da neman saukar ruwa ta hanyar wato canjin yanayin saukar ainihin wato manazil na taurari wal'ain da kuma kambun baka ku kasancewar akwai shi da tasirin shi da kuma yadda ake magance shi an fahimta ko da izinin Allah قال والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه حرز فمنه حرز ومنه النفث نفث ومنه النفث والعقد وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى وحد فاعله بالسيف يحتصد ثم الكهانة كفر والتطير والتنجيم والنوء ممن, ممن فيه يعتقد والعين حق وبالمقدور ثورتها وليغتسل عائن منها لمن يجد يتي والسحر حق سهري غسكيان me gaskiya a haƙƙin sihiri sai ce wuku'an ma'ana aukuwar shi gaskiya ne a iya ma mutum sihiri yayi tasiri akan shi Allah ta'ala ya tabbatar ko fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi saharatu fir'aun Allah ce wastarhabuhum saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim sihiri suka zo da shi babba har sai da annabi Musa ya razana ya ji tsoro a cikin ran shi Allah ta'ala ya ce mai kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata da haka tabbas akwai shi yana da haƙiƙa an ce هذا الشيء له حقيقة يعني موجود يوجد ويقع السحر يقع على من سحر بإذن الله أما سيد إذن الله سود ياتي وما يضارون به ولا يضارون به من أحد إلا بإذن الله to da izinin Allah hatta annabawa sihiri na iya taba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mai sihiri nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace labid ibn al-a'sam qabbahahu Allah ya ma'annabi sihiri hatta kai yana yin abu ya yi tsammanin bai yi ba ko bai yi abu ba ya yi tsammanin kamar ya yi sai da ya kusan wata ɗaya wata riwaya kwana arba'in a wannan halin sannan ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a sannan aka nuna mai a mafarki yadda za a magance sihiri mala'iku suka zo da jibrilu da mika'il suka yaji suna gaya ma junansu cewa ga inda aka hada wannan kulumbotan da surkulle ya tura aka je aka tono shi aka kona shi ya karanta kawakawaki kula suka karanta mai shi jibril ya karanta mai shi kulhuwa da falaki da nas na fata an gano wani sai ce baɗilun amalan amma aikata shi haramun ne domin daga cikin ma'anar babil abin da yake rusasshe bai yi ba abinda ake nufi anan haramun wanda haramcin bi a'la yani madariki mafi kololuwar kazantar haramci saboda yana cikin abin da yake anwa'un ne min al-kufri kamar yanda zamu ji faminhu hirzun daga cikin ko hiraz daga cikin nau'in sihiri akwai wanda ake kulla layu shine hirzu anan gurin al-hiraz ibaratun an kitabatin wa talasima aw kitabatin wa talasima ghayri mafhuma wato ana nufin wasu abu a rubuta wata talsama da wani surkulle wanda ba a san ma me ake cewa ba yu'allaqu bihan nas ana rataya wa mutane musamman yara da sauransu to kaga dai kamar su layu su kambo su gumi su wane ne da nufin wannan abin wai shi zai kare ka asalin ma'ana hirzi shine man'a kariya shine ai suka ji an ce wani yana da wato ainihin tsari ko yana da tsari ma'ana duk wani abu da zai za a shirya mushi wannan laya za ta za ta tare mushi an kishiyantar da ita da Allah ko da Allah ta'ala shine kul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yashabun haka nan ne ita wannan laya in gobara ta tashi a ɗakin ba za ta kone ba kurmusu za ta yi ga mutum ya zo a mai sabuwa waccan fa an sace ta ta ƙi hana a sace ta to ya za ta hana a sace ka akwai mai sai da layin da ai aka masata har da akwatin layin duka aka sace karshe tserewa yi dan da safe in yi wasa dukan tsiya zai ci ya daddamfara mutane da daddare kaga kenan layar da ba za ta iya kare kanta ba la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun Allah ka tsare mu sai ya ce wa minhu nafathu akwai an-nafas shine tofi da ake shi al-hiraz kulli ne a kukkulla a daura shi kuma annafathu tofi ake shi ma dai ana tofa abubuwan da suka kasance alfazun ghairu mafhuma ana ya fatafata ya ilu kai daga jin fatafata da ilu dai ka san shedanu ne suka kawo su a tofa karanta wani abu a tofa karanta wani abu a tofa shine wa min sharrin nafathati fil uqad sai ce wal uqadu da kuma abubuwan da ake kukkullawa kulla ko dinkawa duk ɗaya ne ko saƙawa kaga layu da kambu da guru da wane ne duka suna ciki wa hukmuhu al-kufru fi nassil kitabi ata wa haddu fa'ilihi bis-sayf yuhtasadu hukuncin sihiri kafirci ne shi da nassin alqur'ani mai girma fi nassi al-kitab wanda yazo a nassi na alqur'ani mai girma ata wa haddu fa'ilihi bis-sayf yuhtasadu kuma haddi na mai aikata shi haddi na mai aikata sihiri da takobi ake girbe shi alhasad shine girbi to yuhtasadu ma'ana za a girbe shi yani za a sare shi sare shi a kashe shi wannan cewa sihiri kafirci ne kaga wannan karara ne a cikin alqur'ani tunda ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman sai ya ce وما كفر سليمان يعني ما كفر بتعليم السحر وتعلمه وعمله ويعني الإفساد به ما سحر أكيسو أتيسي أكتيمي وما كفر دان أنبت أيكي دا مقتضى مقتضى أبند سحر يهكن تكافرتي داك النبي سليمان با كافري بني بل لي زما مسعفي شيني الله يكي نفي ولكن الشياطين كفروا كفروا بماذا بتعليم السحر وعمله yu'allimuna an-nasa sihra sai ya fassara maka dalilin kafircin su to da haka a cikin ayar malamai suka ce gurare biyar aka tabbatar da cewa sihiri kafirci ne wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru kaga biyu kenan yu'allimuna an-nasa sihra wama unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur kaga na uku فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أبن بايت أمباني بيد قطة قطة أمباني شيني كافرت ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق wanda bai da rabo kwata-kwata a lahira arnike don musulmi watan wata rana zai shiga aljanna da aka sihiri kafirci ne an gane ko haddin sihiri ya ce asara wanda ya yi shi da takobi wannan haddi akwai hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi marfu'an daga ainihin Jundub Jundubul Khair al-Ghamidi wanda ana mai laqabi da qatilus sahir ko eh qatilus sahir makashin boka shi ya kashe wani matsafi a fadar khalifa an gane ko to wannan Jundubul Khair an yi sabani fi suhbatihi البعض أثبتوا له الصحبة لكن نفاها عنه ابن حبان فذكره في الثقات اعتبره من التابعين من كباره البعض يعتبرونه من الصحابة تجندب الخير يا تفي يا رويتو da isnadin shi zuwa ga al-Hasan wato at-Tirmidhi ya rawaito daga da isnadin shi zuwa ga al-Hasan al-Basri zuwa ga Jundub marfu'an cewa haddu sahiri darbatun bis-sayf haddin boka wanda aka kama shi yayi tsafi yayi sihiri a sare shi da takobi wannan hadisi a tirmizi ya rinjayar da cewa mawqufi ne mawqufi ne akan jundub ba magana ce ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda ya rafa'a shi da a cikin isnadi sai ishaq ibn muslim al-makki wanda shi kuma da'iful hadisi ne min qibali hifdhi kaga kenan ziyada shi ko mukhalafa shi da'ifa ce kun gane ko li'anna aslahu asla hadithi da'ifun li da'fi hifdhihi to amma dai ya tabbata mawqufan zuwa ga jindubul khair sannan wannan ra'ayi na cewa wanda aka kama yayi yayi kisa at-Tirmidhi sai yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm wasu malamai sun tafi kan wannan hukuncin cewa kashe shi za'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa huwa qawlu malik ibn anas al'imam malik ya tafi kan haka wani sun hakaito daga sayyiduna umar da ɗan shi ibn umar da ɗiyar shi hafsatu bintu umar da jundubul khair cewa mina sahaba sun tafi akan cewa haddu sahiri darbatun bisai min al-mu'damin ana kashe shi a raba shi da duniya kun fahimta ko amma al-imam shafi'i kaulin da shi turmidi ya kawo cikin aljami' din shi to shafi'i ya tafi akan cewa ba a kashe sahiri sai in ya yi kafurci cikin sihirinsa kamar ya yi izgili wa alkur'ani ko ya rubuta shi da najasa ko ya zamanto ya daina yin sallah kwata-kwata ko wani abu makamancin haka daga cikin abubuwan da suke na waqidul islam to sannan sai ya zamanto kafiri yace amma aka bincika cikin sihirin shi ba wani abu da ya nuna cewa shi kafiri ne sai ya ce ba za mu kashe shi ba kun gane ko to amma malamai suka yi ta'akribi wa zancen shafi'i cewa ko da a zahiri kaga mai sihiri yayi wani abu wanda babu shirka a ciki bai zama boka ba har sai da shedanu suka sa mai wani sharadi kuma ya cika wannan sharadin kuma wannan sharadin la mahala sai ya kasance kafirci daka duk wanda yake sihiri aka kama shi za a kashe shi sai dai ibnu uthaymin a cikin al-qawl al-mufid sharh kitab at-tauhid rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa ko da an yadda cewa akwai waɗanda sihirinsu bai kai haddin kafurci ba amma dai gurin haddin duka kashe su za a yi saboda me sau da hutar da al'umma daga irin waɗannan bara gurbi a cikin mutane za a kashe shi saboda kiyaye sharrin shi saboda kuma inzijari akan ya haifar da wato ainihin karatun tanasu ga waɗanda suke sha'awar shiga gonar shi da ma masu aikatawa a boye na fata an gane wannan wallahu ta'ala alam sai yake cewa thummal kihanatu yaquluna kahana wa kihana thummal kihanatu kufrun bokanci kafirci ne dan ba bokan ba wanda ya je gurin shi ma ya yadda da abin da ya fada ya kafirta man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haka bokanci kafirci ne wata tayyuru hakan nan wato camfi to sai dai in camfi wanda ya kasance akwai huluwi matuka a ciki fihi huluwun fa'iq mutum ya dinga ganin cewa kawai ɗabi'a ita ce take canza abubuwa wanda mun yi bayani kan bambancin da ke tsakani na camfi mutalaki na al'ada da kuma wanda yake ganin ɗabi'ar kai tsaye ita ke yi ba da izinin Allah ba mun yi bayani cikin daura ta littafin nuniya ta kahbani cewa akwai ƙaba'iyyina wanda su kawai Uh, abinda suka karanta a bisa ƙa'idoji na falasifa al'uwal waɗancan baƙaƙen arnan su aristo su aflaton an gane ko to shi ne kawai yake gudana a duniya yara tabi'ata fil ashiya menene wato ya faɗa a baya suna ganin tabi'a ita ce take gudanar da al'amura ce hakima a cikin al'amura yace aina tabi'atu ya maghruru idh khuliqu ina tabi'a take sanda aka halicci sammai da kasai kamar yadda kahbani yake cewa قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني أين الطبيعة حين كنت عليقة في بطن أمك وهي الأركان زوا قرشي saboda haka wannan shine za a ce wannan camfin nashi kafirci amma mujarradin dan al'ada kawai yana ganin in dai kaza ya faru to kaza ne ba a kafirtar da shi sai dai a ce mai wannan fa wasila ce zuwa ga kafirci Allahumma la tayra illa tayruka wala sharra illa wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka ba wani canfi da abin da kaga ya faru bi taqdirin min Allah azza wa jal ba wani abu bane yake haifar da wani abu wan nau'u hakan nan annau annau shine al-istisqa'u bin nujum neman shayar da ruwan sama ta hanyar taurari ta dinga ganin idan tauraro kaza yayi daidai da wato ainihin mauqi'i kaza ko daidai da masauki kaza na taurari buruji daga cikin abraji na taurari to za a yi ruwan sama ko za a mutu ko za a yi guguwa ko za a yi girgizar ƙasa ko za a yi kaza ko ko a'a za a samu alheri za a yi damuna mai albarka sau da tauraron kaza ya sauko a daidai wato ainihin burji kaza daga cikin abraji manzili kaza daga cikin manazilul kamar ko manazilun nujum don mun yi bayanin su filla-filla a cikin karatun nuniya to wanda yake ganin haka kai tsaye ya zama kafiri domin a hadithin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana cewa bayan an kare ruwan sama annabi yace Allah yana cewa innal wato Allah yana cewa asbaha min ibadi mu'minun wa kafir cikin bayina sun waye gari wani mu'mini wani kafir a daidai wannan ruwan da aka sai yace duk wanda yace mutirna billahi wa bi fadlillahi wa rahmatihi sai ce fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wanda yace an mana ruwa da falalar Allah da rahmarsa to wannan yayi imani da Allah bai yadda taurari suka yi ba amma wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa saboda tauraro ya fado daidai guri kaza da kaza Allah ta'ala ya ce wannan shine kafirun bi mu'minun bil kawkab ya rike taurari suke juya duniya ya kafirce ma Allah amma wanda yake ganin Allah shine ya umarci tauraron yayi to wannan babu laifi domin yin imani da asbabu yana cikin kamalul kamalut tauhid an fahimta ko mimman fihi ya'taqidu daga wanda yake kudirin wato halaccin kafircin bokanci da canfi da ainihin sauransu wala aynu haqqun wa bil maqduri thawratuha wal yaghtasil a'inun minha liman yajidu kan bun baka gaskiya ne haka hadisi yazo a bukhari العين حق يتي ولو كان شيئا يسبق القدر لسبقته العين da akwai abin da zai rigayi kaddara wallahi da kaccan da kambun baka ya rigaye shi yanzu nan zaka sai abu mai kyau mai kambun baka in ya kalle shi bi ainin hasida nan take abin zai lalace ko ya kone ko haka kawai ya buga mota ce inji ya buga ayi ayi ta ki gyaruwa gida ne kawai shikenan sai matsaloli kullun gidanka baya zaunuwa kullun gobara kullun kaza wani mai kambun bakan ne kila bai sa albarka ba shi yasa dole sai da yawan addu'a da iltija'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an fahimci wannan ko to kambun baka gaskiya ne wa bil maqduri thawratuha amma wato tasirinta thaura shine zaburar abu da guguwar shi to tasiri yake nufi tasirin kambun baka yana tabbata ne da abin da Allah ya kaddara ba wani abu a duniya da zai faru illa bi idhnillah an fahimta ko waliyaktasil a'inun minha liman yajidu wanda yake mai kambun bakan sai yayi wanka ga wanda kambun bakan shi ya kama sai a wanke mai jiki da shi kaga wannan ya faru a zahirance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a waqi'a ta Sahal ibn Hunayf lokacin da Amir ibn Rabi'a ya kalle shi yana wanka nan take sai ya fadi Nabi sallallahu alaihi ya umarci Amir yayi wanka ya ainihin ba shi ruwan ya wanke jikin shi da ruwan da ya wankan da shi nan take kuma sai ya miƙe hadisin na cikin Ahmad da Ibn Majah da isnadi ingantacce har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa da gangan dan uwan ku zai kashe dan uwan shi da gangan ɗayan ku zai kashe dan uwan shi in kaga wani abu da ya burge ka tattare da wani ka sanya albarka in ka ce tabarakallah masha Allah ko kana da kambun bakan ba zai yi tasiri ba an fahimta ko babu hukumin ruqa wa ta'aliq babu mai magana akan hukuncin arruqa addu'ar da ake a tofa da kuma abin da ya shafi ratayu da damaru abin da ake ratayawa ko a me ake cewa a goya su a kogu ko a rataya su a hannu ko a wuya ko wani abu makamancin haka da nufin wai su za su kare mutum daga wani sharri thumman ruqa in takun bil wahyi duna tasarrufin wala sarfi qalbin laysa yuntaqadu وللصحابة خلف في تعلق آيات الكتاب وورد للنبي يرد والمنع أولى فأما ما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مستند ثم الرقى سأننسو أبن دي شافي الرقى جمع الرقية كينوكو وإن تكن بالوحي إذن دا وحي أكيتا الكتاب والسنة a karanta ayar Qur'ani ko wani zikiri daga cikin azkar ko wani addu'a daga cikin addu'a da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duna tasarrufin ba tare da an sanya wani tasarrufi a ciki ba a ce wannan addu'ar za a karanta ta da baibai misali ko aya za a karanta ta da ribas daga baya baya za a taho da karatun aya ko lalle dole sai da jan alƙalami za a rubuta duk da ayar ƙur'ani ne amma tasarrufi ya shiga na matsiyata dan ba za a yi amfani da wannan rukuyar ba wala sarfi kalbin kuma ba ya zamanto ba a karkatar da zuciya ba mana zuciyarka ta natsu da cewa Allah ne zai baka lafiya laysa yuntaqadu irin wannan rukuyar ba a cin gyararta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo Madina aka ce mai ai dangin suwa ne su ne in wani bai da lafiya ko kunama ta harbu wani ake kai shi gurinsu su yi mai addu'a sai ana shalame ya ce a aridu alayya rukakun ko aridu alayya rukakun ku gujiro min da addu'o'in da kuke karantawa sai ce laba'asa bin ruka malam ya kunfi hashirkun babu laifi ga addu'ar da za a karanta a tofa rukuyar duk da za a yi babu laifi